أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي مركز نا النصيحة wanda ake gabatar da karatu ina ganin dukkan ƙarshen wata muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa ya ba mu dama muka haɗu da ku a wannan wuri domin gabatar da nasiha ga kawunan mu a yau muna 24 ga wata na uku hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya daidai da 30 ga watan goma miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2021 an nemi in gabatar da karatu a wannan wuri to sai na ga cewa ya kamata mu gabatar da karatu akan cututtuka waɗanda suke damuwar zuciyar ɗan adam don haka a yau za mu ɗauki malamai sun kasa ciwo na zuciya gida biyu kuma gida biyu biyu kuma biyu ana kasa ciwon zuciya akwai ciwo wanda ya shafi naman zuciya wato almuta'alliq bil badan wanda yake da alaka da jiki ita zuciya tana da ciwo wanda yake da alaka da jiki a sumbu domin ita zuciya kamar famfo ce mai buga shi to wannan likitoci su suke kula da shi alkur'ani mai girma ya yi bayani a jumlace yadda za a samu ciwon zuciya wanda yake da alaka da likitanci domin allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya hore muna abin da ke cikin sammai da ƙasai wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min an hore muku abin da ke cikin sammai da ƙasai ashe yin research sakankanin itace da ruwa da wasu abubuwa da za a samu wa waɗanda za a ba ɗan adam ya sha don ya samu lafiya ai cikin ƙasa suke kenan waɗannan ababen ƙur'ani ya yi ishara zuwa gare su amma saboda musulmai sun yi kwana sun yi bacci sai suna ganin cewa a'a ita research abu ne wanda an bar turawa su yi bincike musulmi bai dace su yi bincike ba kai da an ka ce an hore ma abin da ke cikin sammai da kasai to ai shi maganin da turawa suka samu na zuciya ai ba wani wuri suka je suka samu shi ba cikin kasa ne aka samu shi to sannan akwai ana kiran wannan marad al-amrad wato al-hissiyya paske ita zuciya ana ganinta ana iya a fasata ana iya a dubi matsalolin da ke da alaƙa da wato tafiyar yadda take buga jini irin su tension irin su crise cardiac ko ba haka ba ga mai jin english hypertension bangare na biyu shine bangare na al'amradul ma'nawiyya cututtuka waɗanda su ko ma'anawiya ne ba a ganinsu amma ana ganin tasirinsu shirka ciyo ne na zuciya kafirci ciyo ne na zuciya munafinci ciyo ne na zuciya fasikanci ciyo ne na zuciya zalunci ciyo ne na zuciya girman kai ciyo ne na zuciya hasada ciyo ne na zuciya amma babu wani likita a amerika ko france ko india ko wata ƙasa ta duniya ko rasha ko cana wanda yake da ciwon shirka duk in ka kewaya wuri biyu ne zaka same su ko cikin alkur'ani mai girma ko cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake da ciwon girman kai faɗa min likitar da za a bashi ko farmasi faɗa min farmasi wadda akwai a duniya wadda za a ba mutum ordonance ya je a samu maganin ciwon girman kai sai an zo zuwa ga shugaban likitocin duniya gaba ɗai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to imamul qurtubi kamar yadda muka sani ɗaya daga cikin manyan manyan malaman musulunci mai littafi aljami' li ahkamil qur'an a cikin suratul baqara da ya zo wajen a faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wannan aya ma wajen karatunta da yawan masu karatu suna tafka kuskure ba maudu'i mu bane amma dole zan kawo shi shine sai kaji mutu ya ce fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wannan ra'un fatha ne gare ta fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada galibi ko sai kaji an yi mata sukuni wanda kuma irin wannan karatu ne mai yawa yana nan a cikin suratul ikhlas ma akwai wannan banna mutane suna tafkata walam yakul lahu kufuwan ahad kafin tana da domma amma da yawan mutane walam yakul lahu kufuwan ahad suke cewa Allah ne ya kyauta almuhimmu imam al-qurtubi ya kawo cututtukan da zuciya take dauke da su sun kai kusan ciwo guda goma ina ganin da ya kawo akwai wani ɗalibi ya yi bincike a jami'a ta malik sa'ud da ke ƙasar sa'udiyya a kan al'amrar alƙalbiyya majistarkinsa a kan wannan ya rubuta ta ta kai kusan ina ganin in ban manta ba safha 400 da wani abu to waɗannan cututtukan da zuciya take fama da su al'amrar ne al-ma'nawiyya waɗanda ba a ganin su amma Allah da ya halicci ɗan adam ya fi kowa sanin ɗan adam shi yasa babu wanda zai baka labarin ɗan adam irin Allah subhanahu wa ta'ala duk wani wanda ya karanta physiology da wanda ya karanta adam da wanda ya karanta tarihi da wanda ya karanta geography da wanda ya karanta sociology duk wani ilimi wanda ake kira yana da alaka da ɗan adam to babu wanda zai baka labarin ɗan adam irin wanda ya halicce shi ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد to waɗannan cututtuka a gurguje zan ɗan zano waɗansu daga cikinsu na farko akwai munafinci munafinci kala biyu ne akwai wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci idan baka san bambanci tsakanin lafuzza na shari'a ba sai ka ɗauki wani hukunci ka azama wani wanda ba shi ba hadisin da zai ce ayatul munafiqu salas idza hadatha kadhab ba ana nufin da mutum yayi magana ba yayi ƙarya ya fita daga cikin musulunci kaga na an koma aqida ta mu'tazila da khawarij su su ce manzila bainal manzilatayn mu'tazila khawarij su ya fita daga musulunci to in baka fahimci wannan ba sai ka zo kenan ma kullum ma mutum sai ya kafirta don akwai waye in yayi dan adam bai ƙarya ba ko ba haka ba Allah ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'adu wa bima kanu yakfurun daga cikin cututtukan zuciya an gane ko akwai arraib shakka Allah ce walau aradu al-khuruja la a'addu lahu 'udda walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbatahum وقيل قعود مع القائد فهم في ريبهم يترددون akwai al-insiraf an gane ko Allah ce sarafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun akwai ar-rayn kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun akwai al-inkar falladhina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun sannan akwai at-taba bal taba Allah alaiha bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun an gane ko sannan kuma akwai alkhatmu khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adabun adhim ga sunan in ka diba cikin alqur'ani to wannan sun kasu biyu to su ko al-amrad al-ma'nawiyya su ko sun kasu biyu kira yasa muka ce biyu kuma sun kasu biyu su ko sai an ka kasa su kashi biyu manya akwai amradu shahawat akwai amradu shubuhat amradu shahawat su ne ciwo na shawa aljanib alhaiwani janibi wanda yake na da alaƙa da rayuwar ɗan adam ta biyan buƙatar shawarsa akwai amradu shubuhat cututtuka da sun ka shafi shubuha waɗanda su ko amradu wato arruhiyya al'aqadiyya duk inda ɗan adam ya ɓace duk inda ɗan adam ya yi kuskure to ɗai daga cikin waɗannan cututtuka suna da rabu ciki ko wancan ko wancan to yau sai nake son mu tattauna da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a kan ciyo na shawa ciyo na shawa na farko wai menene shawa shi ne abu na farko na biyu bayan mun san abin da ake nufi da kalma ta shawa mun tattauna a kanta muna son mu tattauna a kan bambanci tsakanin ɗan adam da mala'iki da kuma dabba ta wata fuska abu na uku za mu zo akan mazhabobi da suke ba ruhi ƙarfi su bar jiki da mazhabobin da suke ba jiki ƙarfi su bar ruhi da kuma yadda musulunci ya ce a kasa su abu na hudu za mu tattauna akan wato matsala ta aure da alaƙar ta da wannan ciwo na shawa ko ciwon shawa da alaƙa ta da biyan bukata sai matsala ta biyar in lokaci ya ba mu dama za mu tattauna akan makasid na annika dalilan da suka samu su in ce ciyayi aure wasu daga cikin dalilai don ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba to waɗannan su ne ababe guda biyar da nake son in tattauna akan su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ta farko shine ni ake nuhi da shawa kalima ta shawa ba Hausa bace asalin ta larabci ne yana da wazani guda biyu ana cewa shahiya yashha min babi ta'iba yat'abu ishtaqat nafsuhu rayuwa ta yi ta buƙaci wannan abin sannan wani lokaci ana cewa shaha yashhu ya buƙaci wannan abu kinan yana da wazani guda biyu kuma wannan kalima ba baƙuwa bace a cikin alkur'ani ba bakuwa bace a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatan ana fahimta ta wannan kalima ba bakuwa bace a cikin alqur'ani ba bakuwa bace a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aljanna Allah subhanahu wa ta'ala da ke ba da labarinta yake cewa wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun a cikin aljanna akwai abin da ma tashtahihi al-anfus rayuka suke bukata rayuwa take shawa shi yasa ni'ima aljanna idan za a kasa ta ni'ima ce guda biyu azabar wutar jahannama in za a kasa ta azaba ci guda biyu ni'ima ta aljanna ni'ima ce ta fuska guda biyu ni'ima ta jiki sannan akwai ni'ima ta zuciya a nan duniya za ka iske wani yana cikin ni'ima ta jiki amma bai cikin ni'ima ta zuciya ya za mu gane wannan za ka isi mutum Allah ya bashi dukiya mai yawa amma yana cikin bakin ciki matarsa ba ta masa biyayya 'ya'yansa ba sa masa biyayya kullum yana cikin damuwa to kaga a jiki yana da sutura mai kyau yana da mota mai kyau yana da gida mai kyau amma kuma ta fuskar zuciyarsa baya cin kwanciyar hankali akwai wani kuma Allah ya bashi wato ni'ima ta zuciya amma Allah bai bashi ni'ima ta jiki ba a duniya zaka ga mutum Allah ya bashi imani Allah ya bashi nutsuwa amma Allah bai bashi arziki ba sai ka iske yana wahala yana wahala yau da gobe wajen neman abincin da zai ci idan muka je kuma a fage na biyu sai mu iske azaba a duniya wani zaka iske yana cikin bakin ciki a cikin zuciyarsa gashi baya samun ababin da yake bukata kuma yana cikin wahala ta jiki gashi kafiri gashi talaka sai zaman to ta zaman to mai biyu to amma idan aka je a lahira sai Allah subhanahu wata'ala ya ba dan adam in ya samu aljanna sai ya samu ni'ima biyu an gane ko in ya samu wuta sai ya samu azaba guda biyu wal iyaz billah Allah kai muna tsaki dan haka ƴan wuta ba wai azabar da ɗaya ake musu take bata musu dare ba a'a suna cikin bakin ciki ne na irin maganganun da suke ji a cikin wuta shedan wanda sun kai ma biyayya zai barar da gare su gumakan da suka yi ma biyayya za su barranta da gare su sannan za su tsine ma juna idan mutum na mumini a duniya zai sa Allah na iya bashi dukiya gashi shi na cikin ni'ima ta imani kuma shi na cikin dukiya Allah ya bashi biyu idan mutum na kafiri a duniya Allah na iya bashi ni'ima ta dukiya amma kuma bai da kwanciyar hankali a zuciyarsa amma a wuta a aljanna biyu mutum zai samu a wuta biyu zai samu ‘yan aljanna suna cikin jin daɗi duk abin da suke bukata na abinci duka akwai shi a cikin aljanna amma sai Allah ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama ba yadda za a yi a cikin aljanna ka ji wata magana wadda za ta bata ma da rai kenan ka gani ima biyu Allah subhanahu wata'ala hada musu mun fahimci wannan da ke koto shi yasa Allah ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus a cikin aljanna akwai abin da rai take bukata ko na ni'ima hissiya ko ni'ima ma'anawiya dukkan shi akwai shi Allah ya tattara shi Allah ya bamu aljanna firdaus al'a'la to sai mu je zuwa ga nuktan mu ta gaba nukta ta biyu bayan mun yi bayanin kalimata abin da ya shafi shawa a larabce mun san ma'anarta da wazanin fi'ilinta muna buƙatar mu ta biyu mu yi bayani akan bambanci tsakanin ɗan adam da kuma dabba da kuma mala'iki abin da ya samu ke son mu yi bayani akan waɗannan ababe guda uku saboda muhimmancinsu game da bambantawa tsakanin waɗannan halittu guda uku su mala'iku mala'iku Allah ya halicce su amma ba a sa musu shawa ba shi yasa ba sa saba ma Allah subhanahu wata'ala don mi don ba su da shawa mala'iki bai da shawa kenan shi janibi na ruhi ya yi ƙarfi ya zamanto sirfan a wajensa hadithin da ya tabbata cikin sahihi muslim an halicci mala'iku ne daga haske su mala'iku ba su da shawa ko guda shi yasa mala'iki bai sabo janibi na ruhi ne gare shi zalla ayoyi da dama sun yi bayanin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكو باسا سابو دليلي كن باسو رشاوة تاري دسو إتكو دبا تنا دا الجانب الحيواني شسا أكي كيران تا الحي... ال... ال... ال... واتو الحيوان shine su shawa gare su amma su mi ba su da janibi na taklifi ko na ruhi ko na hankali shi yasa dabba ita abinda take bukata ta ci dabba abinda take bukata in ta ci ta yi barbara ta haihu shi kenan shi yasa idan wannan janibi zalla ne gare ta babu janibi na ruhi na cewa tsarkaka sai ka iske babu wani takalifi tare da ita shi yasa Allah sifanta kafirai kamar dabbobi wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum su kafirai suna ci ne su sha kamar yadda dabba take ci ta sha amma ƙarshe dabba in an yi kiyon ta ranar layya za a yi mi za a yanka ta to su ma haka ne suke za su ci abinci za su sha abin sha amma a ƙarshe wal iyadu billah makoma su ita ce wutar jahannama to anan abinda nake son mu gane ita abinda nake son mu gane anan shi mala'iki bai da shawa tare da shi shi yasa babu zancen sabon Allah tare da shi shi kuma ita kuma dabba janibi ne na shawa tare da ita ba ta tare da janibin ruhi amma shi dan adam sai aka hada mishi guda biyu aka ba shi janibi na shawa aka ba shi janibi na ruhi wani lokacin ya saba ma Allah wani lokaci ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda waɗanda abubuwa guda biyu suna fisgashi daga lokaci zuwa lokaci to lokacin da janibin janibi na ruhi ya yi ƙarfi a cikin ɗan adam sai ka iske saƙon shi ya ƙaramta lokacin da janibi na shawa ya fi ƙarfi ga ɗan adam sai ka iske saƙon shi ya yawaita in muka ɗauki kafirai da babu imani sai janibi na shawa ya ja su babu zancen tunanin tsarkake ruhi to ‘yan uwa ashe in muna son mu san haƙiƙanin shawa sai mun kalli cewa mala'iki bai ɗauki da shawa dabba tana ɗauke da shawa babu ruhi babu hankali tare ita babu taklifi ɗan adam kuma yana ɗauke da shawa kuma yana ɗauke da taklifi shi an haɗa mai ababe guda biyu nuktan mu ta uku shine akwai addinai da kuma tunani na mazhabobi da 'yan adam suka kafa to sai aka same su guda biyu waɗansu sai suka ba ruhi tsarki suka jefar da janibin jikin ɗan adam janibin shawa ta ɗan adam misali addinin buda kuna ji ana cewa buda shi addinin buda an gida shi ne akan tsarkake ruhi sai suka ba janibin ruhi ƙarfi wanda sauran filosof da sauran masu sufanci suka tasirantu da waɗannan sai suna ganin cewa bai dace ɗan adam ya sa sutura mai kyau ba shi yasa kuke ganin buda kullum zane guda ne gare su bai dace ɗan adam ya ci abinci mai kyau ba bai dace ɗan adam ya yi kaza ba bai dace ɗan adam ya yi kaza ba balma hadda addini wanda ake dangantawa zuwa ga Allah sai aka kirkiro irin waɗannan ababen aka kada a ciki addinin kiristanci da yahudanci akwai wannan musamman cikin kiristanci ar-ruhban sai a ce akwai mutumin da bai aure cikin kiristanci le akwai matan da ba su aure le alhali kuma Allah ya halicci wannan shawa ya sanya ta cikin dan adam shi yasa ƙarshe sai a kauce ma hanya sai ka iske an kama su in kun ka saurara cikin labarai na shekarun da suka gabata yan shekaru kaɗan sai ku ji an ce an kama fada-fada suna luwaɗi da ƙananan yara an kama fada-fada suna ɓata 'yan ƙananan mata 'yan ƙanƙanan mata saboda mi saboda suna ƙoƙarin tsarkake ruhinsu sai suka faɗa cikin ɓanna wanda wannan ruhbaniya kin Allah ya faɗa ba shi ya rubuta musu ita ba Allah bai wajabta musu su suka yi wajabta ba kansu a cikin suratul hadid Allah subhanahu wata'ala ke cewa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim ruhbaniya kalima ce ta samu asali daga ar-ruh shine tsoro wajen tsoron Allah sai ana son a nuna za a haramta ma kai abinda Allah ya halatta Allah ce ba mu rubuta musu wannan ba shi ya sama Allah ce fa ma ra'uha haqqar ayati ba suke ayi kamar ba su iyawa to dan haka ashe shawan nan ba sharri bace zalla kuma ba alkhairi ba ce zalla sai an bi mi sai an bi tsarin da wanda ya halicci dan adam ya aza shi akai mazhabobi na biyu sai mazhabobi na almadiyya waɗanda su ko suka saki shawa waɗanda su kiristoci da addinin buda da ruhbaniya na yahudawa suna son su kame shawa su hana ta sun kasa su ko mazhabobi na madda irin yanzu turai da ta ci gaba in ka ɗauki ƙasar china ƙasar america ƙasashen turai su kuma yanzu materialism ya yi ƙarfi a wajensu ha ana inkarin akwai allah subhanahu wa ta'ala saboda ba a ganin allah shi yasa su kuma sai suka yi ina sai suka wuce sai aka kirkiro mazhabobin da suke nuna cewa ita wannan shawa ya kamata a gina jiki a kanta shi yasa kuke ganin duk abin da ya shafi ci gaban jiki shine suke ba muhimmanci a turai ana zancen cin abinci a turai ana zancen kera mota a turai ana zancen jirgin sama a turai ana zancen gina manya-manyan garuruwa da gidaje a turai ana zancen kere-kere su ne manya-manyan jami'o'insu amma in ka zo da zancen allah sai a ci maka kayan da allah zancen allah ka bar shi gefe su bu su yadda ba da zancen allah musamman inda ma babu kiristancin babu yahudanci in ba su kiristanci sun ce allah uku ne in ma su yahudawa su daga cikinsu sun ce Allah biyu ne to su a wajen irin ƙasar rasha la ilaha babu abin bauta zancen Allah babu shi wal kaunu madda kawai abin da ake gani shi ne akwai in babu babu su ma sauran filozof sun ce babu Allah irin ƙasar china 'yan shiyu'iyya 'yan communist su ma a wajensu babu Allah wanda wannan cewa babu Allah inhiraf ne fitra domin hatta da Abu Jahal in aka tambaye shi wanda amsa ya santa Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah da zaka tambaye su wa ya halice su za su cewa Allah lokacin da wannan aya ta sabka abu jahal yana rayu kenan da za a tambayi abu jahal wa ya halice ka zai ce Allah subhanahu wa ta'ala kenan abu jahal ya tsere ma filosof ya tsere ma yan communist ya tsere ma waɗanda suke cewa babu Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mazhaba ta biyu kenan mazhaba ta uku sai musulunci ya zo musulunci da ya zo sai ce a'a shi ɗan adam Allah da ya halice shi ce ya sanya mai shawa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal bani wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf dhalika mata'u al hayati ad dunya wallahu indahu husnul ma'a an sanya ma ɗan adam shawa ashe ɗan adam wato ash-shahwa markuzatun fihi an sanya ta a cikin shi bai iya cire ta in dai lafiyayye ne to tana tare da shi milan nisa'i dan adam yana son mata wal banin da yaya wal qanatil muqantara da dukiya wanda aka tara a shi dan adam yana son ta min az-zahabi wal fidda ta zinariya da azurfa ba su kadai ba kudi ake nufi domin nan an kawo abinda wancan lokacin shine a akwai amma ai zinariya da azurfa abu ne wanda ake auna nauyin dukiya da arziki da su sai Allah ce wal khailil musawwama da kuma dawakai waɗanda aka yi ma ado malamai sun ce huna kinayatun anil mulk domin masu mulki su ne suke kula da yi ma dabbobi ado sosai musamman dawakai wal an'am da dabbobi na kiyo har mutumin da ke ƙauye kenan ya shiga ciki wal harf da abin noma mutanen birni mafi yawanci sun fi son suke kula da noma mutanen da ke ƙauye suke kula da kiyo duka sai Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya bai ce tilka ba zalika yace domin inda masu hankali ne sai a ce ulaika yau abin da bai da hankali ne ya kamata a ce tilka sai an ka ce zalika malamai suka ce tunda ba abu guda bane an ce minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwama suna da yawa to zalika al mazkur abin da ya gabata wanda an ka faɗa mai jin larabci kai zai ce ya samu kuskure cikin alqur'ani kenan anan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa ɗan adam ashe cikin jikin shi an sanya masa sha'awa ba yadda za a yi guji ta to sai musulunci ce to yanzu ita shawar akwai ta amma za a sanya mata dokoki za a sanya mata dokoki tunda akwai ta ba yadda za a yi ɗan adam ya raba kanshi da ita amma bari a sa mata doka shine la ifrat wala tafrit la ifrat wala tafrit kada a ja da baya a ce za a rike shawa tan tan tan sai a fada cikin matsala don sai an nemi wata hanya ta daban kada a ce kuma za a sake ta mutlaqan sai a yi rayuwa irin rayuwar dabbobi kenan dukkan addinin da dukkan mazhabar da take cewa a azabtar da rayuwa a hana ta abinda Allah ya saya mata na shawa to ƙarshe za a kasa a saki hanya dukkan mazhaba ko aƙida ko ra'ayin da ke tunanin a saki shawa a yi aiki da ita ɗari bisa ɗari kada a hankalta ma shari'a abinda suke kira al-hilal al-khuluqi wanda yanzu turai yawaita yake cin turai yake mamaye turai kamar yadda gobara take tashi a cikin dashi to kaga musulunci ya ce ai attawazun bainar ruh wal jasad kaga hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce madai da cikin sahabbai fa inna li jasadika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi idan ka ce ba za ka ba jikinka haƙƙi ne ba za a samu mi za a samu matsala nuktar mu ta hudu yan uwa musulmi saboda lokacin mu yana tafiya tun da nukta da ne za mu tattauna a kansu sai shi ne cewa matsala ta aure da kuma shawa a duniyar da muke ciki dan nan ne ma gizo ke saƙa shine mafhumul usra mu yanka ce al'usra sai mu ce fami haka ne ko ba haka ba to fami kala biyu ce a duniya akwai usra muslima akwai usra gaira muslima akwai fami yan an ce musulma nan ba ana nufin fami ta musulmi da musulma ba a'a wadda musulunci shi ya yarda da ita akwai fami wadda musulunci bai yarda da ita ba kuma koda ta musulmi ce ta yana da kyau mu tantance saboda fami fami sun hito waɗanda can da babu su usra muslima musulmi idan ya aure mace musulma wannan fami ce wadda musulunci ya yarda da ita kuma haka bane musulmi idan ya auri mace kirista ko ba yahudiya fami ce wanda musulunci ya yarda da ita ko ba haka bane duk da yake ɗaya daga cikin wanda ke cikin famikin ba musulmi bane aya cikin suratul ma'ida ta yi bayanin wannan al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهم Allah ya halatta mana cewa mu aure mata waɗanda suke kiristoci ko waɗanda suke akan addinin yahudanci duk da yake aya ta cikin suratul baqara ta haramta a aure kowace mace mushrika wala tankihul mushrikat hatta yu'min kada ku aure mushrika sai ta yi imani kaga am su kuma kiristoci ai mushrikai ne domin Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun amma sai an kai takhsisin mushrika banda kirista da kuma ba yahudiya to anan sai mun fahimci abubuwa guda biyu waɗansu daga cikin malamai suna ganin kiristocin da ake nufi na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yanzu waɗanda ba a kiransu ahlul kitab to wannan fahimta akwai waɗanda suke da ita amma ahlul kitab hakikatan akwai su a wannan zamani sai dai inda mushkilar take don shine cewa akwai riwayoyi sayyidina Umar ya hana wasu daga cikin sahabbai wanda suka auri kirista da wanda suka auri yahudawa shin sai na umar ya hana su ne mutlakan don yana ganin abin bai halatta ba ko ko akwai illar da sassa ya aikata haka malamai sun tattauna akan wannan matsala shine cewa sai na umar ya faɗa cewa mata ahlul kitabi suna da kyau kuma ko ba kyau ba galibin fasika ta hi ɗaukar hankalin ɗa namiji to idan aka ce musamman yanzu a bar 'ya'yan musulmi maza su auri kiristoci da yahudawa su bar 'ya'yan musulmi mata su rinka yawon gararan ba bisa titi akwai fitina ko babu shi yasa malamai suka ce akwai dalilin da yasa sai na umar ya hana wannan to a yanzu kuma inda matsalar take lokacin da musulmi suka auri ahalul kitab a ƙarƙashin daula ce ta musulunci ‘ya'yan naka ne kuma a ƙarƙashin daular musulunci ake za a tarbiyyantar da ‘ya'yanka a kan tarbiyyar ta musulunci idan ka ta yi amurka a yanzu ko ka ta yi faransa ko ka ta yi rasha sai ka auri muƙaddarta wadda take akan addini da ahlul kitab da yanzu ka za a yi a can in baka da takarda ita ce mai gidanka in ka samu takarda ita ce mai gidanka don ƙasar su kake ‘ya'yan da za ka haifa coci za ta kai su ba ka da iko a kansu faskocin ba ka da izinin ka ci da ɗa akan wani abu ba ka ci da mace akan wani abu to sai malamai suka ce to a yanzu sai an kalli halin da ake ciki don daga cikin dalilan da suka sa aka ce a yi aure shine a ƙara al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai ka je ture ka auri kafira ka ƙara adadin kafirai shin za a ce yanzu wannan ya halatta kawai don saboda kana neman fafiye ko kana neman kuɗinka ka je ka irin wannan aure shi yasa dole wannan matsala tana bukata abin ciki malamai kada malami ya je ya rinka bada fatawa cewa duk wanda ya je turai ya je aure baturiya wallahi akwai matsala domin ƴaƴan da suke haihuwa kafirai ne ake karawa babu kuma babu nassin da zai baka damar ka kara adadin kafirai a duniya wallahu a'lam to musulunci kristoci akwai wata shubha da ahlul kitabi da suke yadawa ya kamata mu dance wani abu akan ta shi ne sai suna cewa musulmi kuna da kwaɗan mata saboda kuna son matanmu sai kun ka ce tunda su musu da alkur'ani ba sai su ce a wai an ce wai musulmi ya halatta ya auri ba yahudiya ya halatta ya auri kirista kwaɗan mata amma mu haramun ne mu auri matansu kenan ma'ana shi ba yahudi haram ne ya auri musulma kirista haramun ne ya auri musulma amma ko musulmi halat ne ya aura sai su ce a'a ba wai qur'ani ne ya faɗa ba mu ne muka ga matansu suna da kyau ko suna da arziki shi yasa muka zo muka ce wannan ya halatta wannan shubha ce wanda suna yaɗa ta a duniya saboda abin nan shi yasa waɗansu sai suka yi alfatawa bil maqas wanda abin yana da hatsari suka ce ya halatta kirista da bai yahudi su aure musulma suka ce tunda an ce mu ya halatta mu aure matansu to su ma ya halatta su aure matansu alhali ku gashi Allah ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurar da kaga tunkihu yace bai ce ba wala tankihu ba domin mace musulma ba ita take bada kanta aure ba dole sai an bada ta to kaga kenan shi nassi na wala tankihul mushrikat an samu abin da ya taksisin sa amma wala tunkihul mushrikina kawo abin da ya taksisin sa sai kai yi kiyasi wanda ya saba manassi kaga wannan kiyasi ne ba kai amma mi malamai suka ba da amsa a nan shine ana faɗa wata kissa cewa wani kirista ya ce ma wani musulmi ku kuna da kwaɗan mata kun zo kun kwace matan mu kun ce sun ku ya halatta ku aure su amma mu bai halatta mu aure matan ku ba sai ce a babu matsala ba haka nan bane duk musulmin da bai yarda da annabi Isa ba annabin Allah ne duk musulmin da bai yarda da annabi Musa ba annabin Allah ne musulmi ne ba musulmi bane shi yasa idan musulmi ya auri kirista ko ba yahudiya akwai tunanin cewa yana yiwa ta musulunta dan za ta ga akwai abubuwa da dama waɗanda a akwai tsakanin musulunci da addininta sai ta gane nata an ƙara wani abu wanda babu gaskiya a cikin shi musulunta ta za ta yi sauki amma kirista eh, ko mu ce ba yahudi bai yarda da annabi isa ba kuma bai yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kirista bai yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kenan idan aka ce musulma ta zamna karkashin wanda bai yi imani da annabinta ba zaman zai yiwa ba zai yiwa ba ya ce in kuna son mu ba ku matan mu ku zo ku yi imani da annabin matan mu sai mu ba ku su daga nan magana ta ƙari amma me yasa wanda ba kirista ba bai hudiya ba musulunci bai ce aure ta ba akwai dalili saboda gumaka arnanci babu inda ya alaka da musulunci shirka ce zalla babu littafi babu ilimi kenan kullum fitina za a yi musulunci da ya fahimci wannan sai ce to ka ayi mun fahimci wannan ko ɗan uwa musulmi don saboda nukta ce tana da alaka da zamani dole sai an kawo ta to kenan fami ta musulunci ko dai musulmi ya auri musulma ko musulmi ya auri ba yahudiya ko kirista da shari'i ya zamanto yana da iko a kanta kuma 'ya'yan shi musulmi za su zama ba inda suke da iko a kansa ba duk wanda ba wannan ba to ba fami ba ce ta musulunci kaga musulmi ya auri baki tabiya wadda ba ya ba baiwa an hana shi yana da an hana shi wannan kuma ba a kiranta usura musulma da musulunci ya hana ta musulmi fami musulmi ya auri mushrika wannan ba fami ba ce ta musulmi kenan yacca wadda ba ta kiristanci ko 'yan rasha wadda ba ta kiristanci ba ta yahudanci aurensu bai halatta ba mutlakan ba fami ce ba ba usura ba ce musulma to yanzu sai muka samu wasu fami sun shigo cikin duniya waɗanda babu su daga ciki mace ta auri mace a turai yanzu fami ne namiji ya auri namiji a turai fami ne mace ta auri kare ko dabba fami ce a turai namiji ya auri robo mace fami ce mace ta sayo namiji robo ta zamana tare da shi fami ce to wanga al'amari na zamu shi shi yasa masu kare ƙungiyoyin haƙƙin ɗan adam da ƙungiyoyi na addini su shirya makansu su san mafhumul usra fil gharb mi ake nuhi da fami a can turai saboda akwai shawa mun ce musulunci ya ba da damar a yi aure amma kuma ya ƙayyada shi da cewa mi auren nan ya zamanto bisa ga tsari na addinin musulunci kuma musulunci ya ba da damar ka aure ɗaya biyu uku hudu amma bai daka wuce ba duk da yake akwai waɗansu mazhabobi na ƙaryace-ƙaryace da akwai waɗanda sun ce ana iya auren mace sha takwas sun ka ce Allah ya ce fanki huma tsaba na kumin nisa'i marsina wa thulatha wa ruba wani ya ce tara za a aure marsina ka aure mace biyu wa thulatha da uku sun zan nawa biyar wa ruba da hudu sun zan tara wani ya ce a'a sha takwas masna bibbiyu hudu kenan wa thulatha da uku uku shidda ga hudu goma wa ruba'a da hudu hudu sha takwas wani kuma yanzu ce a'a mace mata ba su da iyaka shi yasa kuke jin wani yayi mace 150 a Najeriya ko nawa ne wani yayi mace kaza eh an ka tambaye suka ce a'a ai Allah ke fanke ku ma tsabalakum duk abin da ya muku daɗi ma sun ka ce mudulaku ta mudulaku sakakka sakakka an sake ta wato ma'ana ba a kayyade ba ba gashi ko Allah ce masna wato la sawru ba ba to kun ji akwai wannan maza ba kan kusa tsammanin waɗansu ra'ayukan suke zuwa haka da suke zuwa banza akwai tawili na ƙarya da ake yi ƴan qur'aniyun sai sun ka zabura wasu daga cikin sun ka ce ai sha takwas an ka ci sai aka tambaye su ni addalli suka ce masna wato la sawru ba wa wa wa Allah ce bai ce au au ba amma da aka tambaye su raka'o'in sallah wasu daga cikin su sai suka ce ai Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba wai Allah alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ard Allah wanda ya kage halittar samai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan Allah ya sanya mala'iku su zaman to manzanni masu kai sakon shi zuwa ga manzannin shi ake nufi masna sai sun kace rakawoyin sallah ake nufi ana zancen mala'iku fikafikan mala'iku kaga sun yi sun tuma sun kuma zancen cewa sallah ake nufi to sai an kabar musu masna sai suka ce sallar subahi raka'a biyu wa thulatha suka ce sallar magriba wa ruba'a suka ce sallar isha'i to kaga anan can sun yi son rai sun ce bibbiyu hudu kenan wa thulatha da uku uku shidda wa ruba'a da hudu hudu amma da masna sai suka ce sallar asuba ba su ce bibbiyu ba saboda sallar asuba raka abinci kuma ba a samun sallar asuba biyu wa thulatha sai suka ce sallar magriba alhali kuma sallar magriba raka'a uku ce tunda babu magriba biyu sai suka ce kawai raka'a uku ake nufi wa ruba'a hudu hudu to kaga an ka ce hudu hudu mun samu az-zuhur da al-asr ita ko isha ba su shigo ba almuhimu dai sallar da ake ma raka'a hudu uku ne to su ko ina za su fito to kaga sai suka bace wajen biyan shawa a nan domin dukkan wanga yana da alaka da shawa kaga nan cikin musulunci an samu wanda suka ce za a yi mace tara wani ya ce za a yi sha takwas wani ya ce a'a mutlakuta abin da ka ga dama za ka yi wanga a nan ana magana ne a musulunci wajen biyan shawa suka ketare iyaka su kuma turawa sai suka zo suka afka cikin bala'i suka kirkiro waɗansu fami waɗanda babu su saboda ku sani cewa ko ya kamata mu sani cewa mutanen annabi lut su suka kirkiro luwaɗi a duniya a zamanin su aka fara samun shi kaji a cikin ayoyi da dama yake cewa a ta'tunan fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin ba a taɓa samun wani ɗan adam ba wanda ya fara yin wannan ɓanna gabanin ku to su mutanen annabi lutu suna da laifin cewa su suka fara wannan banna amma turawa a zamanin mu yanzu ko suna da wata tambada wadda ta wuce ta mutanen annabi lutu wace banna ce saboda su mutanen annabi lutu ba su taba maida shi aure ba yanzu ko a turai za a daura ba namiji aure da aure a yi takardar cewa ma'auratan juna ne a america ake nunawa wani tsoho mai shekara 89 ya auri wani tsoho mai shekara 91 an gudu su a intanet an daura musu aure to shi ma wannan dufami ce wadda ake son a kawo muna shi ne yancin da ake son a kawo muna a cikin kasashen namiji ya auri namiji mace ta auri mace shi ma wannan dufami ne sai namiji ya auri namiji a turai amma su zo na afirka su tambayi gidajen marayi da 'ya'yan da aka yasuwa a hanya su ɗauka su can saboda sun san ba su haihuwa mace ta aure mace a turai su zo nan ƙasashenmu su ɗauki 'ya'yan musulmi su can da su su kafirtar da su mace ta aure kare kuma ta ce mijinta ne to kuga duk waɗanda sabin fami ne da aka ƙirƙiro na biyan shawa don haka duk wanda zai tattauna da waɗannan mutane in an ka zo zancen fami a yanzu ku tambayi me ake nufi da fami a fassara shi la definition d'une fami ni ake nufi da kalma ta fami a wanga zamani a tantance yanzu a holland an daina rubuta mai kun san namiji ana samai masculine mace kuma za a sa mata femina to yanzu a da an sa doka ba a rubuta wannan an sa doka namiji sai ya girma ya kai 18 sannan ya zaɓi me yake son ya samu mace sai ta girma ta zaɓi abin da take so yanzu ba a rubuta f feminin m masculine an hana wannan a holland kuma sauran kasashen turai yanzu suna bi bayan wannan to sai ka tambayi kanka wai kiristanci bai yarda da luwaɗi ba namiji ya auri namiji yahudanci bai yarda da wannan ba to daga ina aka samu wannan saboda ɗan adam ya koma ya wuce daidai tsarin da shari'a ta azamai ya ƙetare iyaka yan uwa musulmi lokacin mu yana tafiya sai lokutan mu ta biyar ta ƙarshe tun daga malam nan ya zo sheikh ismail aqib ɗaya daga cikin manya-manyan du'ati namu na ƙasar nijar masu shiga ƙauye da birni masu karantar da matasa addini akan basira muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara marayuwa albarka nukta ta ƙarshe shine dalilan da suka sa musulunci ce a yi aure suna da yawa amma abin da yasa nake son in kawo su wasu daga cikinsu kafin lokaci na ya ƙare saboda mu gane illar da halin turawa yake ci a yanzu daga cikin dalilin da suka sa musulunci ce a yi aure saboda ka kare kanka daga zina al'iffa ba yadda za a yi mutum yana da shawa in bai yi aure bai samu kare kanshi shi yasa kuke ganin cewa muna al'ada ce ba afirka wanda bai aure ba a yadda shi limanci ko ba haka ba duk da yake babu nassin da yace a mutum bai aure bai bada bai bada sallah amma saboda mi saboda ana ganin mutumin da bai da aure ana masa shakkar fadawa cikin abin da bai dace ba shi yasa kuke ganin kiristoci da yahudawa sun kasa suka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fuskar aure dalili kuma sa ku ga cikin littattafan su za ku iske annabi yana da mace yadda hamsin cikin annabawansu annabawansu ne kuma annabawan don kar a ce mun kafirce musu shi yasa da Allah ya tashi musu raddi a cikin suratul ra'd sai Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun turo annabawa gabaninka kuma mun sanya musu mata kuma mun sanya musu zurriya ashe yin aure ba abin kunya bane ashe ita shawa biyan bukata ta fuskar da shari'a ta yadda da ita ba abin kunya ba ne shi yasa kakka yi mamakin malam ya zo neman aure a wani gida ba laifi ba ne abinda ba a so malam ya rinka zuwa fata rai ba ta aure ba mun fahimci wannan ko hadisi ya tabbata wanda imamu bukhari ya fitar da shi da imamu muslim na abdullahi bin mas'ud manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wasu daga cikin dalilan da suka sa a yi aure يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج duk wanda ya samu ikon yin aure malamai ne sun fassara ba'a da tafsiri mai yawa amma abu biyu dai kana da ikon ɗaukar nauyin mata kuma kana iya zuwa gare ta akwai lafiya sai ya faɗi dalilai ce fa innahu aghaddu lil basar shi yake kare mu mutum gani ashe matasan mu ba kallon fina-finan ba ba ta hanyar satellite da internet zai kare su daga afkawa cikin zina a'a su je su yawo fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj kuma shi yake kare al'aura in ba haka ba sai aje aini a fada cikin zina cuɗanya da mata bai hana da yana hanawa ai da kasashen turai kamata ya hana don babu inda ake cuɗanya da mata irin kasashen mu a duniya malam wani malam ya kawo wani ra'ayi da cewa wai in ana cuɗanya da mata da maza shi ke sawa a daina zina da turai an daina zina da amurka don can na maza suke cuɗanya da mata amma kuma can ne kuma zinar ba ta tsaya ba to su bari har su yi maganin ta can sannan su su mu su tona su yi mana maganin ta to a nan abin da nake son in ce uwa musulmi saboda lokaci ya matso kwarai da gaske kuma malamai sun iso kun ga robo da aka kirkiro yanzu china tayo europe tayo balma na turai akwai wani bature na kasar ingila shine ya yi wani rubu wata mata wadda za ku gani ana sayar da ita sun yi mata sura irin ta dan adam sun sa mata lilon irin na dan adam har ake tambayarsa a i24 ne kalle shi wannan na gan shi da idona event cats israel 24 shine kasar israel take da wannan aka tambaye shi ya ce ya yi wannan rubu ne kuma ya sanya mata suna sofiya matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ji tsinantaka to a nan mutumin da ya aure rubu wai da aka tambaye su me yasa kuka yin wannan sai suka ce a'a ai saboda ku ji tunani irin na dan adam saboda matanmu akwai sharji da yawa kaga in ka aure mace akwai fakcir ta ruwa akwai fakcir ta wuta akwai sutura akwai kaza akwai kaza ita ko wannan babu biyan babu damuwarka da wannan na biyu an yi mata na'ura wadda suke iya magana da ita saboda wai matanmu na dan adam suna bata wa dan adam da rai shi ko wanga robo ne bai gaya ma abin da baka so to ina zancen yanzu mutumin da adda irin wannan tunani kuma sai aka yi ta irin jikin dan adam to amma ni abin da zancewa jama'a a nan mutum shi ta yi kwanciya da rubo sai shi masu kuma yanzu waɗannan ababe ba suna na ana siyowa fa an yi ma mata nasu fa an yi ma maza nasu mace ta siyo namiji ta kawo to ina makasit musulunci ya ce a yi aure saboda a samu nutsuwa ita mace Allah ce za ka samu nutsuwa zuwa gare ta ba robo ba haihuwa ana buƙatar haihuwa robo bai haihuwa zancen ɓacin rai kuma ku dibi yadda baturi yake wato tunanin dukiya har ya kai ɗan adam yana gudun ɗan adam ɗan uwansa sannan kuma ba kasidin nikah har an samu fami wai namiji ya auri robo mace ta auri robo kuma wannan ana kiran shi fami a turai to shi yasa ne ɗauko zancen wannan shawa yadda ake biyan bukata musulunci bai ce ka saki shawar ka sagagar ba ka zan kamar dabba yadda ake fina-finan yanzu turai har an kirkiro wata mazhaba ta nigite tafiya tsirara akwai wannan mazhaba ka ka duba cikin dictionary kuma suna da yankunan su waɗanda aka aka yanke musu waɗanda suke shiga suna yawo tsirara yanzu har ya kai turai a'a yancin su ya ba su idan namiji na son ya tara da mace bisa hanya ba wanda da idan shi magana suna kiranta alhalaka aljima'iyya halaka ta jima'i mutum zai zo ya tara da mace a ɗauki hoton su suna tattaunawa to don haka 'yan uwa musulmi mu sani cewa auren nan da kuka ga an ce a yi an ce a yi shi ne saboda makasid na shari'a daga cikinsu ba yadda za a yi a samu ɗan halat ba ta fuskar aure ba ko ta mallaka bayi tun da zancen bayan yanzu babu shi babu yaƙi na musulunci amma dai samun ɗa na halat sai ta hanyar aure kare kanka daga afkawa cikin bala'i sai ta hanyar aure amma a zo da doka mu ce za mu yi koyi da nisanta aure da kaza da kaza ko ko gudun sharj har ya kai bature yayo mata na robo waɗanda ake sayarwa zan liƙe da wata kissa wadda muna zan maimaita ta a wajen karatu lokacin da masu son a aure namiji a aure namiji mace ta aure mace suka zo a ƙasar zimbabwe sun fara zo wato sun fara ingila ta ce ba za ta sake ba da taimako ba ga kasashen da ta yi ma mulkin mallaka sai sun halartar da namiji ya auri namiji mace ta auri mace suka zo Najeriya da wannan doka ku dibi Jonathan ba musulmi bane amma da aka zo da wannan doka sai ce ba za su samu ta hannu ba kuma ya kaita da gaugawa a majalisa aka sanya dokar duk wanda aka kama yayi irin wannan aure na jinsi za a sami shi kusan shekara goma sha biyar a gidan kurkuku suka kai ta a Ghana ku dibi Ghana fa akwai kiristoci akwai musulmai amma suka aza dokar cewa sun haramta wannan abin kuma in dai da taimakon ingila za su rayu to su mutu to a ƙarshe sai suka kai ta a zimbabwe lokacin mugabe to shi kuma mugabe ai dan wuta tayana da aka zo aka ce mishi to mun zo ne muna son a halatta mu da auren namiji da namiji mace ta aure mace mugabe ce kai babu matsala ku zo amma akwai sharaɗi guda uku da an cika su no problem sharaɗi na farko a ɗaura ma namiji da namiji aure bayan shekara biyu in ba su kawo min ɗa ba zan yanke su a ɗaura ma mace aure da mace shekara biyu in sun cika babu jariri yanke su zan yi na uku kuma ya ce duk abu mai kyau in dai mai kyau ne to shugaba zai fara ko ba haka nan bane bai yiwuwa kana wa'azi ka ce ayi kaza kuma kana da ikon yi ba kai ba ba ka sai kake yi ba in dai kana da ikon yi sai an ganka gaba ko ba haka nan bane domin ya kamata mai kiran mutane zuwa gaba ya zama tomi ya zama to abin koyi ya ce to shi mugabe shi ne na farko wanda zai fara yin wannan aure ya ce kuma lokacin shugaban ƙasar amerika shine obama ya ce to matar shi wanda za a karma musu aure shine shugaban ƙasar amerika obama ya to dora musu aure to yan uwa musulmi abinda nake so in ce a nan ita shawa Allah ya halice ta sun ta cikin ɗan adam ɗan adam in yace zai tauye ta zai shiga cikin matsala in yace zai batta sagaga zai fada cikin matsala musulunci ya ce a ba shawa haƙƙinta daidai inda ta dace don haka dan mallami ya je wajen aure ba abin zargi ba amma kuma ka a wuce inda shari'a ta ce kuma duk wanda ya kauce ma wannan karantarwa ta musulunci zai afka cikin bala'i nan zan dakanta sai karo na gaba in Allah ba mu iko za mu zo mu tattauna akan suku waɗansu daga cututtuka na shubha gurgurdon abin da Allah ya ba mu iko abin da muka faɗa zama to da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته